بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Na'am. Babun alkhailu li salasatin.
babu cewa dawakai sun kasu gida uku Na'am. Li salasatin.
ga- sun tabbata ga abu uku Na'am. Wa qawluhu da ta'ala kuma faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala wal khayla wal bidara wal hamira litarkabuha wa zina.
a ubangiji ya halicci dawakai gare ku ya halicci alfadare gare ku ya halicci kuma wato a, jakuna su ma gare ku me yasa aka halicce su don su zamo kun hausu don kuma su zamo ado gare ku Na'am. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu قال alaihi wasallam kala ya ce الخيل لثلاثة dawakai sun tabbata ga mutum uku wato a iya kasa dawakai gida uku مم. آه لثلاثة رجل أجر lisalasatin نعم أجر lirajulin ajaru مم.
wani mutum shi rike doki a haƙƙinsa lada ne مم.
akwai dokin da yake lada a haƙƙin wanda ya rike shi مم.
wanda ya yi wannan dokin sai ya zamo ya yi abin da zai ringa samun lada
ولرجل ستر Do- doki kuma wajen wani sutura ce kariya ce
وعلى رجل وزر yin doki kuma a haƙƙin wani zunubi ne مم.
wani in ya doki to kullum laifi ba ake rubuta masa saboda yin dokin nan wani ko dokin rufin asiri ne نعم wani kuma lada ne gare shi Na'am.
shine ma'anar rabuwar dawakan gida uku
وأما الذي له أجر amma mutumin da doki yake lada gare shi رجل رمض في سبيل الله shine mutumin da ya ɗaure doki don ya taimaka wa addinin Allah manufar ɗaure dokin wato rukon dokin gare shi shine kawai ya taimaka wa addinin Allah
فأعطى في مرج ya zamo ya yi mata talala talalar da take doguwa a gurin da yake makiyaya أو روضة ko gurin da yake dausayi وما أصاب في ديلها abin da ka إلا samu الرجل a wannan talalar da aka yi mata أو روضة eh,
من المرج daga wannan wajen makiyayan awai rauratu ko wannan dausayin قال له سنة wannan sai zamo hasana a gare shi zai zamo hasana a gare shi
ولو أنها قد أطيلها da a ce ita ɗinta wannan dokin za ta tsinka talalar da aka yi mata fasta na sharafan au sharafaini sai su kwana a a fage ɗaya ko fage biyu kanar aura su hawa asaruwa hasanatin lahu da duk kashin da ta yi da guraren da ta taka ko bawalin da ta yi sai zamo lada ne ga shi mai ita Hmm. walau an na hamar rabbi na harin da a ce ita ɗin nan za ta wuce da gurin da yake dausayi fasharibar minhu ta sha daga wannan dausayin walam yurid an yasqiyaha alhali shi ne ita ba nufinsa ya shayar da ita ba kana zalika hasanatin lahu to wannan dai abin da ta shaɗi duk da ba tare da niyyarsa ba ne amma kuma sai ya zama kyakkyawan aiki gare shi akwai gurin da yake hassana kenan ba ta bukatar ma sai akwai niyya Na'am.
idan akwai niyya wadda take amma kama a nan an dubi niyya ne wadda take amma rike dokin nan me yasa ya rike ya rike ne da nan ya taimaka wa addinin Allah amma ba a niyyarsa bane a ce dokin ya tsinke ba a niyyarsa bane a ce dokin ya je wajen wannan rafin ko wajen wannan kududdufin ya sha ruwa amma kuma duk da haka da dokin ya je ya sha ruwan sai ya zama lada gare shi Mm.
shi yasa tun farko ake cewa a fara inganta babban niyya Na'am.
in aka inganta babban niyya to ta ƙananan niyya ma mai sauki ne ko akwai su ko babu su sai ya zama an rubuta wa bawa lada na'am wa amma rajul allazi hiya alaihi wuzrun amma mutumin da yake shi rike doki zunubi ne a haƙƙinsa hawa rajul rabada fakharan auriya'an shi ne mutumin da yake ya ɗaure ta don nuna isa don nuna riya wani wa al islami don kuma gaba ga ma'abuta musulunci haya wazuran ala zalika wanda ya ɗaure doki don irin wannan dokin zai zama zunubi a haƙƙinsa kullum za a ringa rubuta masa zunubi da sababin wannan dokin da ya rika
wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil humri an da mai maza Allah sallallahu alaihi wasallama daga hukuncin jaki
faqala wato a wannan wayar ba a faɗi na uku ba shine wanda rike doki ke a kariya gare shi sutura ce gare shi amma akwai wayar da za ta zo wadda za a faɗi wannan ba shi hukuncin na uku Na'am.
ko kuma sabai sun suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam to an faɗi shi doki ga marike ga matsayinsa dangane da rike shi ga wanda rike dokin yake zama walada a haƙinsa ga kuma wanda rike dokin yake zama wa zunubi a haƙinsa ga kuma wanda rike dokin yake zama wa wani kariya ne kare mutunci ne a a haƙinsa to jaki fa jakai fa faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wanzila alayya fiya illa hadhihi al-ayatul jaa ba a saukar min da wani abu ba a game da dawakai sai ko wannan ayar wadda ta tarar da kome wadda take mai mawuyaciyar samun kama ba wata aya da ta zo da abin da ayan nan ta zo da shi wata aya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu shine cewa duk wanda ya aiki ko da kwarkwadon kwayar zarra na alheri to ba makawa zai ga sakamakonsa ashe kenan jakin in an rike shi da niyyar alheri sai zamo hasana ce ga wanda ya rike shi ka rike jaki ka rasa da matsalar a nan garin ma cikin garin nan zaka ga gida da yawa akwai jakuna saboda me ana noma ana bukatar sharar da aka tara kashin dabbobi da sauransu da a ɗauka a kai gona ana bukatar wani abin daga amfanin gona a ɗauka a kawo gida ana bukatar in an yi ciyawa ko harawa a ɗauko a kan jakan a kawo gida to kamar sannan ka rike irin wannan jakin a sannan da niyyar cewa makocinka ba wanda bai da shi ko ko wanda yana da jaki ɗaya amma aikin nasa ya fi ƙarfin jaki ɗaya in ya bukata ka taimaka masa to sai ya zama alheri ne gare ka rike wannan jakin za a ringa rubuta ma lada man ya'mal wanda ya ake ko mithqala dharratin ko da gwargwaron sharrin yarahu.
sharri ko da gwargwaron zarra ne na sharri to zai ga sakamakonsa yanzu kuma a rike jakin ne da wata manufa daban ba ta alheri ba kuma wanda ya rike jakin da wannan manufar kullum jakin zunubi ne a haƙƙinsa
Aw wato a wannan hadisi ya nuna istinbadin a wato hukunci da yin kiyasi domin a nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya dau umumin ayin ne ya kafa hujja da shi ya dau umumin ayin ne ya kafa hujja da shi to
babu man daraba dabbata ghairihi fil ghazwi babu wanda ya doki dabbar waninsa lokacin da ta ga ta kasa a wajen yaƙi don ya taimaka masa ya doki dabbar wanin ne don ya taimaka masa
حدثنا مسلم حدثنا ابو عادل حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاري abul mutawakkili sun shine ali ibn dawuda eh, wanda yake daga banu najiyata Ah, yace na je wajen jabir ibn abdullahi mutumin madina Allah ya kara yadda a gare su فقلت له nace da Abla- nace da jabir ibn abdullahi حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله ina عليه so ka faɗa وسلم min wani abu magana da ka ji ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال sai jabiru yace سافرت معه في بار اسفاره na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sashen tafiye-tafiyensa قال ابو عقيل abu a ne shi ne bashirun da aka ambata ya ce لا ادري غزوه او عمره ban sani ba wannan tafiyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne don yaƙi ko ko ya yi ta ne don zuwa umra
فلما ان اقبلنا yayin da muka dawo قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce من احب ان يتعجل الى اهله فليؤجل a wato shi anan dai an faɗa a waya buhari cewa shi mai wayar ya ce bai sani ba yaƙi ne aka je ko umra amma ibn Isa- sahibul magazi shi ya yi yanke da cewa wannan matsala wannan magana ta afku ne a yaƙin zatun rika to ba kuma anan aka ce magana ibn isaga duk da cewa da bai da buhari malamin ah, malaman buhari ne domin buhari kansa bai karɓa daga ibn saka ba tunda sanda ibn saka ya wafati sai da ba aka samu shekaru arba'in da uku ma bayan nan aka haifi buhari ibn saka ya wafati ɗari da hamsin da ɗaya shi kowa ne aka fi shi ɗari da casa'in da hudu shi yasa tsakanin su ma tsakanin haihuwar mutuwar wannan da haihuwar wannan shekaru arba'in da uku to amma dai ya ga wasu cikin almajiransa ya ga wasu cikin almajiransa amma ibn saka ana ganin hadisinsa kyakkyawa ne bai kai ma matsayin a ce ingantacce ba wajen wasu da yawa daga malamai saboda me yana tadlis wani ne wajen tadlis Eh, to amma kuma a nan wajen sanin abin da ya shafi magazi shi a kan gaba yake domin an faɗa cewa ko imami shafi ne yake faɗa cewa jama'a mutane gaba ɗaya ko malamai gaba ɗaya in dai akan sanin ya gogi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to duk suna ci ne a afushin ibnu ishaq ya fi kowa sanin ya gogi manzon Allah shi yasa aka ce anan shi ruwayar ta shi ibnu ishaq ta fi karfi da yace ai tabbas wannan matsala ma ta afku ne a yaƙi ba wai a umra ba to har ma an kabala inda muka dawo gida muka to za mu dawo gida daga wannan yaƙi ko daga wannan umra Kala Nabi sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam Wasallam ya ce, man ahabba an yata'ajjala ila ahli falyu'ajjil.
Wanda yake son ya gaggawa don ya koma gida wajen iyalinsa, yana da damar ya gaggawa. Wanda yake ganin shi tafiyar da muke ta yi masa nauyi, domin yana saurin ya je ya ga gida ya ga iyali, yana da damar ya huce mu. Mu dai wannan tafiyar da muka taho da ita da ita za mu ci gaba har mu je Madina. Amma wanda yake ganin shi zai sauri fiye da namu an ba shi izini an ba shi damar ya sauri.
Kala Jabir Jabiru ya ce, fa qabalna wa Muka taho?
malilli.
alhali ina kan wani dauɗa raƙumi nawa wanda yake mai jajansa yana da baki wato kamar ruwan algashi-algashi
Laysa fi shiyatun.
ba wata alama a jikinsa ma'ana launinsa gaba ɗaya iri ɗaya ne Wan nasu khalfi.
ga mutane suna bayana Fa baina ana kazalika.
ina cikin wannan halin Iz qama alayya.
sai dokin nan ya tsaya raƙumin nan ya tsaya ya ƙi tafiya nai nai Mm.
ya matsa gaba ya ƙi ya gaji ya nuna cewa ya gaji
Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Jabiru Jamiru, istamsik.
tsaya waje ɗaya, Fa darabu bi ka kyale wannan wannan kokarin da kake cewa raƙumin naka sai ya tafi ba komai zai tafi. Maza Allah ya daga bulala ya doki raƙumin nan duka ɗaya.
Wa sabal ba'ir makanahu.
Raƙumin nan ba sai zabura ba nan take, ni da da nake tun kokarin ya tafi amma ya ki tafiya. Amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana dukansa sau ɗaya sai ya zabura.
Fa qala Ah, sai manzo Allah ya ce, a tabi'ul jamala ba ka siyan min da raƙumin nan ba qultu na'am ya ce kwarai ko na iya siyan ma ya rasulallah falan ba qadimna almadinata wato aka yi cinikin da muka je madina wato a wata ruwaya an ɗa wato cewa ya ka siyar min shi ƙuƙiya ɗaya na ya ce sai na siyar masa yadda kenan zai iya iya zo a babu izashirar babu ba'u zaharar dabati a kitabun shuru na'am cewa ka siyar min da shi ƙuƙiya ɗaya ƙuƙiya ɗaya nawa ne kenan a dirhami dirhami arba'in kenan to daga irin waɗannan hadisan za a iya fidda yadda tsarin farashin abubuwa suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda gashi masalan an samu raƙumi da aka siyar da shi ƙuƙiya ɗaya wato a dirhami arba'in kenan amma a wata ruwaya an ce ƙuƙiya hudu ukiya hudu in an ce ukiya hudu ko dirhami dari hudu kenan dirhami arba'amiya kenan to a, eh, wato fasta sulaitu hamlanihu na sharɗan abu da albai a waƙi wato ya zama a dirhami 160 kenan dirhami 160 kenan fasta na sulaitu la ahli a wata ruwa cewa na sharɗanta cewa amma fa zai ƙyale ni in haura kuma har sai na je gida To, Falan ba فلما المدينة yayin da muka je Madina ودعا النبي Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya shigo masallaci لدعاء أصحابه a tare da jama'ar sahabbansa فدخلت إليه na shiga wajensa وأقلت الجمل في ناحية البلاء ne wa raƙumin nawa da baibayi a gefen shimfiɗa duwa- dutsen da aka jantera a gefen ƙofar masallaci فقلت له na ce da manzon Allah sallallahu هذا alaihi wasallam جملك ga raƙumin ka na kawo ma فخرج manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito فجعل يطيف ya بالجمل haɗe yana kewaye raƙumin ويقول sai yana cewa الجمل a raƙumin جملنا nan yau ya zamo raƙuminmu raƙumin na- ya zamo namu وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواك من manzon ذلك Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ukiya ta zinari ukiyoyi na zinari فقال yace أعطوها ku جابرا ba da ita ga jabiru ثم قال sannan bayan an bani ya ce استوفيت الثمن ka karɓi kuɗinka daidai yadda aka siya قلت ya نعم ce ƙwarai ku ya rasulallah na karɓa قال sai manzala ya ce الثمن والجمل لك da kuɗin da raƙumin dukka je na bin ma صلى الله عليه وسلم na baka kuɗin na bin ma kuma raƙumin ka sallallahu alaihi wasallam to باب الركوب على الدابة الصعبة babin hawa akan dabba mai wuyar tafiya mai wato ƙin tafiya والهولة من الخيل da kuma wato wanda kan namijin dawakai مم. وقال راشد بن سعد a Rash- rashidun musa'adin ya ce كان السلف يستحبون الفهولة a bu- bu- sa- a magabata daga sabai da wanda suka zo bayan su sun kasance suna son wanda yake karo daga dawakai wato namiji a cikin dawakai لأنها أجرى domin a galibi ta fi gudu ta fi karfin rai ta fi gudu ta fi karfin rai daga godiya wato eh, ta macen doki
حدثنا عمرو بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال akwai wata ruwa wadda aka ce ai su magabatan sun fi son godiyoyi to amma sai aka yi jam'i tsakanin ruwayoyin guda biyu cewa shi lamarin yaƙi yana da ɓangarori akwai ɓangaren ainihin inda ake kai hari akan abokan gaba akwai ɓangaren inda ake tafiya don a fahimci wani hali abokan gaba suke ciki za ka ce in wajen kai harin ne akan abokan gaba to a nan mazan sun fi amma in tafiyar da ake ne ta a gano me abokan gaba suke ciki ko wata tafiyar da ake matsalan ta kaiwa rindina abinci da abin da ya kama da wannan to a wannan kuma matan godiyoyin sun fi godiyoyin sun fi domin kana kan doki namiji ka je kana liƙen abokan gaba kana hangen su in doki namiji ne ta yi su kwana da kai ma ya kai ka inda abokan gaban za su ganka irin saboda karfin ransa amma idan godiya ce to za ta tsaya ta tafi yadda kake nufin ta tafi domin da ita ba ta da irin wannan karfin ran na namijin doki to حدثنا عمرو بن محمد Mm.
أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن wato na قتادة daɗin da aka faɗa a lamin mubaraki na mi babba mujtahidi ɗaya daga cikin ƙarƙar malamai da aka yi a duniya to wanda shi yau fati ɗari da tamanin da biyu ko bayan fati imam nali da shekaru uku a bar na shi ubatu an ƙata da ta قال ƙala ya ce سمعت أنس بن مالك ya ƙala رضي الله sauran عنه malik allah ya ƙara da gare shi ya قال ce كان بالمدينة فزع wata ran an taɓa firgita a madina an ji wata ƙara ne sai mutanen ga- madina gaba ɗaya aka ruɗe menene wannan hari ne aka kawo mana komi فسعر النبي صلى الله عليه وسلم فرس الله بطلحة manala sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi aron wani doki na abu dalhata يقال له مندوب ana kiran wannan dokin mandu doki ne mai nawar tafiya ba shi da sauri فركبه manala ya hau kan wannan dokin وقال
sai gashi ya dawo sanda sauran mutane suke fita masu karfin rai a cikin su dan su je su ga me ya faru ne har aka tsorata sai ga manzo Allah shi har ya je ma ya dawo wa qala yace ما رأينا من فزع ni binciken da ne ba wani dalilin da zai sa a tada hankali ba wani da- dalilin da zai jawo a tada hankali ba abinda muka gani na daga abin da zai sa a tsorata wa in wajen na wala bahara lamarin da sha'anin mun samu wannan dokin naka kogi ne a wajen gudu wato in din wannan inna ce aka yi ta hafifinta shi yasa sai ya zamo filin da ya zo bayan ta ya zamo nasi nasa haɗin faɗin ɗan malik a alfiya wa filu in lam yakun nasihan fala tufi galiban bi inzin musala wannan shine maganar da mafi yawan malaman namu suke kai da mutanen basara amma mutanen kufa suka ce a'a wato in dinnan nafiya ce lamun kuma ta labaran ma'anarta illa kamar ya ce ba mu samu dokin nan naka ba sai kun kogi ne wajen gudu ma'anar da ji ɗaya ce illa iyaka su mutanen basra sun ce lamin lami ce wadda take mai bambancewa lami ce farika wadda take bambance tsakanin in wadda take nafiya da in muhaffafa min as-saqina to
babu sahabil farasi babin wato yin rabo ga da doki na ya ake warewa doki a cikin ganima wa qala maliku imam malik Allah ya kare da a gare shi yace yusamu lil khayli ana yin rabo ga dawakai da wanda suke ma ruwa biyu daga ciki daga dawakan bi qawli ta'ala domin ubangiji ya ce wal khayla wal bisyara wal hamira tarkabuha
wal haila to ala ne na wai musulunta wani ban Allah zai yi ne to ina ne kana jin hausa ne? kana jin hausa? ka ida ce wani addini kake kirista kake yi to kana son ka shiga musulunci yanzu ba wani mai matsa maka da to Allah ya taimaka to to alhamdulillah shi musulunci yana nufin takaita Allah subhanahu wa ta'ala yadda da cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba kuma da yadda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah haka nan ko musulunci ya kunshi gaskata dukkan annabawan Allah tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Dawud